بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل abi ya sha Allah
ولا سلام على أكثر من أربعين dan mutum ya musulunta Allah akbar min 40 hadisi mafi yawa min 40 daga mace guda hudu mutum ne kamar lokaci a kafin jiya halatta su za a iya auren mace kamar guda hudu eh aura idan ya zai musulunta isara إنسار أربعين sai a ce zaɓi mace guda hudu ne yawa kuma zai zaɓa din nan kare ce misali kamar su zana ne suke yi kenan kina zaki kina zaki kina zaki kina zaki wa'annan su ne zaɓa ana cewa haka sai a ce to wa'annan wanda ka wanda ka saka din suka zaɓa kenan to domin ta shari'a ai duk wani mutum baya zaki ji matarsa ai haka mun kace na zabe kenan amma na zabe sai mu ce na zabe ne na zabe shi kenan na zabe ne na zabe shi uku kenan haka ba nan guda hudun nan wanda yake ya zaga na farko to kawai zai zaba mu a wajen mu don ba ka saki shi mata kai Yau.
Can dama ba magana.
ba ba magana su a wajen mu ba saki ne kan zuwa da masu sai daga wanda gaza wadin sai dai ka zabi guda hudu kawai ba zan cewa a ba dan ka rabu da su ko ka ce za ka yi musu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da shari'a ko ka ce sai ko maka da sai فإن كانت هاته غير كتابية idan wani mace ta biya ta zama karkashin sa فأسلمت بعد أيام ita musulunta bayan kwanuka أقرت da zai tabbatar da ita kan akan wannan kan misali a ce ya- yana auren kafira ce eh, nasara ce ko goma yahudi a sune kitabi a hanyar su kitabiya to yanzu idan yana da ya musulunta tana nan a kan wannan dinka to idan ita ba a gairu kitabiya ce ko to a tunda an ce gairu kitabiya ce dama an fi musulunci auren kitabiya a halaka gari kuma nan ne babu wani aiki to gairu kitabiya ce kaga mujizu yake wata ke gabatar da addini ga masu bauta a ranar nan ko wuta ko wuta kuma kamar sun waɗanda to idan ita inda bai halatta musulmi ya yi aure ba to idan dai ka musulunta a lokacin da ya riga ya musulunta shi ma nan take sai ta musulunta to shi kenan auren zina domin al-islam ya jibu ma kawai duk da can wajen an san a lokacin da suka auren shiri da suka je suka yi to musulunci da ya gyara wannan kawai sai a rarrafa kawai sai a su shigo musuluncin kawai ba wani magana وروي عن ابن القاسم har wato ga dan kajin إن كان بعد شهر yace wai kira dan alfa da ita amma ya zama bayan wata ne sai zama a wani lokacin da ya musulunta a wani lokacin da ita ma ta musulunta ya wuce wata ne ba da kaɗan نعم to shine za a yi ta tabbata wa illa amma idan ka ya wuce wata guda ne ita kuma shi dai musulunta ita zai samu ta daɗe wata musulunta ba ubana ita zama ta ne san da gare shi نعم ba dama kuma yanzu a ce ta musulunta gaba a ce kuma ta zama matar نعم فإن سبقت idan ta riga ya yi musulunci yau kuma ita ce ta fara musulunta shi kuma yana bangaren wannan kafircinsa فدولة دخولي تبين to tun kafin duhuli idan dama tun kawai ɗaura aure ake bai tafe ta ba sai kuma ta musulunta to ta biyu ne yanzu kawai ta nisan ta gare shi sanan sai arba نعم وبعده kun ko har ya riga ya tafe ta ne إن أسلم shi في ta jira فتحها yanzu sai a saurara tunda yanzu ya riga ya tafe ta an haka sai an saki ta za ta yi zauna ta kita ko to a cikin idan nan take idan ya yi musulunta a magani ثبت عليها shi kenan ya tabbata auren su ya tabbata نعم فلو كانت مبسوطة ta ta zama wanda aka saka saki baki ce نعم لها التي غير محلولة amma a ce lokacin suna kafin ta ya ce ya saki ta saki uku to kaga mu a nan musulunci a dole sai bayan muhalli na ba sai wani ya aure ta إيه.
yanzu idan suka shiga musulunci kawai sai a tabbatar da su a kan auren dama ta wajen auren ma da haka yanzu yana mata yanzu ba irin ba wai wannan da kawai dai an an bar su ne kawai domin musulunci ya gyara ne kawai نعم ko su musulunci yanzu can saki kuma nan ba ma yi wannan magana su ba مم. ولا نكاح بين المسيحيين babu aure tsakanin wanda suke awa mari batowa shi dan ma ma'aurata ne guda biyu sai aka rubuto su a wani yanki To ana rubuto su ne suke na auren su ya fara auren ya bashi ba kuma nan can wannan نعم حكمه labewa لا حد لأكثر السداج babu iyaka ga mafi yawan sadaki وأقله wajen karancin sa نصاب القديم shi ne misalin yanki نعم kamar na gaba da haka sai mutum ya ya saci abin da yake saboda rubin din ya riga an yi masa hannu da shi ma sadaki shi ne a sallar نعم ويجوز عرلا ya halatta a yi tsorolla za ka iya bayarwa kamar yanzu riguna a tara riguna ta shi ne sadakin mutum نعم ya halatta ya halatta ومنفعة ko amfani ma a misali yanzu ta baka wani gatsar abin nan ta ce ma ga shi nan ga ɗinki nan ka ɗinka mu wannan kayayyakin shi ne sadakin mu ka ga yawa kuɗi ba ne amfani ne kawai نعم shi ba shi da wancan wancan abu na din ya tsoka daga kansa kenan ba misali inda ake za a yi masa kima na'am shi yi urin ladin mutum ai da ba kowanne daga cikin ya ga rubin dinar na'am kowanne sai an bibe shi na'am ko kimar ce ta amfani da duk sai a kai wannan mujina inda ko wannan mujina ba za a yi na'am wa la abdul mubalagin haka nan a bisa bawa mutulaki Na'am.
ya halatta mutum ya ce na aure shi amma na baki bawa kawai su bawon wani iri ba me ya kamata yalla bawon abudu abudu su jirin ne wanda yake ya yi sana'a ko kuma wanda bai yi sana'a ba ko wanda ya yi lissafi ko wanda bai yi lissafi ko kuma bawa na wani ya yi mutulakin bawa kawai sai shi ne ba shi ne sadakin ne wasu wuratin ko kuma ce zan yi miki kayan ɗaki shi ne sadakin ya alaka
wani da zama wata kowanne ya ambata idan bawa ya ce to ya zama lotar sai a duba a bawan ba za a ɗauki mai tsada ba to kuma za a ɗauki wanda yake mara tsada ba sai a ɗauki wanda yake dai matsakaici ne wanda kuma akalla ya zo rumin yaran nan da muka magana eh
minan rakiki na daga bawa wasu wuratin misila ko kuma cewa ai zan miki kayan ɗaki shi ne sadakin mu da ke to sai a duba ita misalin kamar matsayinta yaya kayan ɗakin da yake kafin kayan ɗaki ya danganta wata take kauye da wata take birni za ka kayan ɗakin mu daban-daban ne kuma haka halinta ma yaya take game da ita in mai hali ce ya basaraki ce ya talaka ce ita waye ce sai an duba wannan abubuwan shi ne tsoron mutum ya hada
istiratu adamihi mubdilun saɗanta rashin sadaki ya ɓata aure na'am zan aure ki amma ba ni ba zan ba ki sadaki to na aure ba ta ce na'am wani ma la yajuzu tamallukuhu yusahu haka na idan aka yi sadaki da abin da ke halatta a mallaka ba da sai a fata auren kamar da huri tun ma kafin ya tabbata sai a bada auren kuma zai ce zan baki katin ingiya goma shine sadaki na'am ai bai halatta ba eh wannan sai a fata auren ma na'am wani zubutu ba da gobe ba har da misali amma kuma idan yanzu har ba a rubutu shari'a ba ta lura ba aka yi wannan zalaɗi har ma ya ji ta kuma san da shi kenan sai a ce to a koma ma har rubutu inda yanzu ya riga da mai zai a ce da shi kenan yanzu zalaɗin ta kanta za a duba kuma Ah.
matsayin ta yanzu kamar yadda take yaya take ake mata zalaɗi eh matsayin ka ga yanzu yadda za ka ce yanzu yara yan tallan goro Mm.
yara yan makaranta wanda mutum yi nisa za ka ko zalaɗi ya bambanta Okay.
kuma wata ki ta fito daga gidan mai kuɗi da wata fito daga gidan talaka ai zama za ka zalaɗi shi ma ya bambanta Mm.
duk irin waɗannan sai a dudu ba wa'ad rabiya da tsarin rakin da irin ya ayan wanda ke sai ya aka mun sadaki da dukkan su ita ce a cikin sadaki na'am yanzu a manta da kungiya wa hawa mu'tabarun to shine bayani idan an ce maharul bikin Mm.
abinda ake duba ana duba ne bi haliha da halinta Mm.
a duba a ga irin ya take
wai sariha irin wadanta ma'ana iyayenta ya take masu hali ne kuma masu hali wa abawaiha iyayenta ita kan kanta ta ziyara hawa da wata tijina arzikin ta ya yake na'am Eh, babu wani haka na iyayenta kuma shi ma za a duba a gani yaya suke na'am wa atrajiha tsarar rashin ta suna kuma irin yan wanda ke cutar Mm.
yan wanda labari da shawar da shawar da irin wannan da za a yi na'am ladi a kariha amma ba makusanta ba Ah.
an ce a karibu su ne waɗanda suke kamar misali a ce hammata yar uwa uwa ta gina domin ta ta fita daga cikin wannan dangin uba na'am haka ta yi za ga darajar inda za ka je ka auro mace har da kai kuma darajar da za ka bayar a gidanka a yi daban take ba ma ke mai hali da ka je ka auro wata wata ba za a ce a duba menene sadakin uwarta ba Eh.
menene sadakin ah, wannan ɗinta ba an uwarta ba Eh.
za a duba wannan sune a shi karibu ne a ƙaru Na'am.
sai dai a duba a gani yanzu me yi sadakin yar uwarta ta cikiya eh yawwa na'am abinda za a duba shi نعم ولو جعل إسكها صداقها da a cinye yan cinta ya zama shi ne sadakinta مدى الإسك yanki shi ya shi نعم ولزمها مهر الإسلام kuma sadakinta ka ta ya tabbata la'agari sai a ba ta sadakinta نعم cewa ya sadakin ta Mm.
don mutum lalata lama shi ne kaɗai wasu jiya zai cewa ya auri mace kuma ya sanya yancin nata shi ne sadakin ta Sadakin ta.
bai wace ce ya yanta ta Na'am.
yancin nata kuma shi ne sadakin ta Eh, نعم ولو شرط زيادة على الصداق da mutum ya shaɗan da nufi a bisa sadaki mutum ne yake je ka ɗaura mun aure haka ya ka ɗaura masa aure haka ce ai sadakin nan da aka masa dubu ɗari sai da haka mun ɗaura aure aka dawo da ɗaura aure yace na haka sadakin na aka ce dubu ɗari haka kamata yanzu a samun sadakin dubu ɗari na sa ɗari biyu to wannan tsarin da ya tsara da dubu ɗarin nan shi ma gaban sadaki ne نعم yanzu idan mace ka aure ta baka sake ta baka sake ta baka sake ta ai ta ci rabin sadaki ko Eh.
to kamar ta ci rabin hamsin dubu ɗari dubu hamsin na wancan na farkon haka ta ci ma yanzu dubu hamsin na wannan fanki domin ya zama kamar sadaki نعم فهي كالصداق shi ne kamar sadaki نعم ولا يجمع البيع ba a tara bai'u والنكاح في عقد wanda kawo da aure biya gare a cikin
Na'am.
kwallon da ya aure da Na'am.
aka jiye guda ɗaya ba misali yanzu ka ce wa mace tana da bawa ka ce to bawan nan na biyan miki da rabinsa rabinsa kuma shi ne salatin mulki نعم haka an an an an hada aure kenan da ciniki عقد a cewa gari guda daya Na'am.
ba a yi domin kowane daga ciki usulun ya bayyana ya bambanta Na'am.
shi ciniki mabuni ne al bukaya take نعم shi kuma aure mabni ne an mukarama shi aure dan girma ne mutunci ya tara amma shi jirgi ba ai ba roƙo ka san mutum ko baka san shi ba ko ma wani ne ai za ka siya masa kawai da yayi ne kawai in yayi maka shi kenan to kaya za ka haɗa abin da yake dan girma kuma da abin da yake dan dan wayo kawai da yayi na wanda ko ma wayo yake masa in sa baya da ai ai wannan na'am
haka na duk wannan abubuwan akwai abin da ake kira jisun mushraqu su ne waɗannan abubuwan jisun mushraqu guda shida kenan duk gaba ɗaya kuma waɗannan ba a tara su da ko jisun jini jibuli kenan ko kuma sadi shine da abin da ya shafi harkar sarki kenan na'am ko mimi abin da ya shafi harkar musaka kenan ko mush shine ba abin da ya shafi shirka kenan an ce musaka shine kaman sha da rafi ka zo ka sha da rafi idan ka sha da shi ya iya sai sun fito zani zan dinga baka silifi wani ba shiri na wannan abu da shi ya fito da a kan shi akwai shari'a akwai shirka sai ka da zaka zo ita kuma shine wanda zaka zo tare da ni da kai mu zo mu yi tarayya yana ta kuɗi ka ka kuɗi kamfani dai kawai shine shirka kawai kuma za a yi shirka nan su kuɗi za kuma a yi yanzu a zo mu je mu yi aiki na wahala a ba mu kuɗi mu raba ita ma nan ba a tara ta da abin da ya tafi a gane ko sannan nikahu shi ne aure mu shi na kunshi sannan sai kuma ka shi ne kirala ita kuma kirala shi ne ka kawo ka zo mu baka kuɗi ka je kai sana'a in ka samu riba ka zo da ni da kai mu zo mu raba riba yalla silifi da sultani wani batiri na duba batiri ko kuma a hafa silifi mu raba to kowane da cikin waɗannan bayan da za a yi tafiya haɗa su da aure ba zai iya yi ba su waɗannan abubuwa na'am shi ne waɗannan abubuwa guda su da na'am wa yustahabu ta'jiluhu qabla tuhudi
alhamdulillah